شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو كان وتا أكو قوات الربيع الأول shekara ta 1444 hijira ta manzan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine ya dace da 29 ga watan tara shekara ta 2022 shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin darasin mu na karatun Riyadus Salihin wallafar babban malami Sheikh Abu Zakariya Yahya bin Sharaf An-Nawawi Allah ya ji kamalan da rahama a yanzu mana cikin kitabul umuril manhi anha littafin da ke bayani game da al'amarin da shari'a ta hani gabarinsu za mu tashi babu taglizi ta harimin riba babin da zai yi bayani game da kausasa haramcin riba da shari'a ta yi riba abinda ake nufi da arriba a larabci shine daɗi a ziyada wannumu idan abu ya ƙaru ko ya daɗu sai a ce raba yarbu riban wa ma ataitun min ribal liyarbu wa fi amwalin nasi fala yarbu inda Allah kamar yadda Allah maɗaukin sarki ya faɗa a cikin alkur'ani mai girma Allah subhanahu wata'ala cewa ma ataitum min riban abinda kuka bayar na riba liyarbu wa fi amwalin nasi dan ya dadu ya karu a cikin dukiyoyin mutane sai Allah madaukakin sarki ce fala yarbu inda Allah a wajen Allah madaukakin sarki ba zai karu ba babu abinda zai dadu idan kun ba da riba ne domin dukiyar waɗanda kuka ba su ribar dukiyarsa ta ƙaru to wannan a duniyance a mu'amalance za su ga dukiyarsa ta ƙaru daga naira dubu ɗaya ta zama naira dubu biyu ko dubu uku amma a wajen Allah babu abin da ya ƙaru ma'ana ma'alli shahid shi ne ma'ana arriba shi ne daɗi ƙari ƙala Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki ce allazina ya'kuluna riba لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله سيس إلى قوله كو إلى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آية رقم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون في wannan ayar ya ayyuhal ladina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minina fa in lam taf'alu fa'dhanu bi harbin min Allahi wa rasulih fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudlamuna wa in kana dhu 'usratin fanadhiratun إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون كونغا آه تفسيري زائي كنا ديوا ديوا أبو الله مدوكين سركيتي الذين يأكلون الربا waɗanda suke cin dukiyar riba ma'ana waɗanda suke ta'ammali da riba sawa'un ci suka yi ko amfani suka yi da shi wajen sayan gida ko tufafi ko dukkanin wani dangi na tasarrufi da kuɗin riba la ya ba sa tashi ba sa miƙewa daga kaburburansu kamar yadda malamin tafsiri suka bayyana idan Allah maɗaukakin sarki ya tashi kiyamarsa waɗanda suke cin riba la ya ba za su tashi daga cikin kaburburansu ba illa kama ya ƙumun labi sai kwatankwacin kamar yadda wanda ya takhabbatu shaitanu min almas wanda shaidan ya buge shi ko ya shafe shi yake tashi wanda duk yake cin riba idan ya tashi tashi daga cikin kabarinsa su zaka ga tamkar wanda ya takhabbatu shaitanu wanda shaidan yake hada masa hanya in aka ce at-takhabbut shine mutum ya faɗi nan ya tashi nan ya faɗi nan ya tashi nan yadda kaga mutumin da ya shaye shaye yadda kaga mutum idan ya sha abin sha yake malangarin to shine yadda kaga mutumin da aljanu ya buge shi ya yake yi ko mutumin da yake farfadiya idan ka taba ganin wanda yake farfadiya ya yake yi zaka ga ya tashi ya faɗi ya birgima ya hauri can ya faɗa kwata ya yi kaza to yadda wanda ya shaye-shaye ko farfadiya ta same shi yake yi to haka mutumin da yake cin riba zai tashi daga cikin kabarinsa idan Allah maɗaukakin sarki ya tashi kiyamarsa na ɗaya daga cikin nau'i da za a fahimci mutumin da yake cin riba a duniya shine idan ya tashi yana raba hanya idan ya tashi yana faduwa yana tashi to daga an gan shi an san wannan mai cin riba ne kamar yadda uwa muka sani Allah subhanahu wata'ala ya sanya ranar lahira rana ce ta bambance tsakanin mutanen kirki da mutanen banza shi sa galibi ayyukan banza za ku ga daga lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya tashi mutane daga cikin kabarburansu haka za a fahimci wanda suke ɗabi'a irin ta banza Allah maɗaukakin sarki ya bambance su da siffofi kala-kala wanda yake kaza za ka ganshi da siffa iri kaza wanda yake kaza za ka ganshi da siffa iri kaza misali wanda duk yake da mata guda biyu bai yi adalci tsakaninsu ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba mu labari zai tashi da me da barin jiki guda ɗaya a me a shanye wa shiqquhu ma'ilun ko rabin jikin shi ya shanye kaga da kaga mai shanyenyen jiki ranar tashin alkiyama ka san menene abin da yayi shine rashin adalci tsakanin matansa guda biyu haka nan mutumin da yake bara ko roko shi ma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ba mu labari zai tashi walaysa fi wajihi mud'atu lahami a fuskarsa babu ƙwayar tsoka guda ɗaya ta nama duk yadda kaga ƙwarangal yadda kan ƙwarangal yake to haka mutumin da yake roƙo zai tashi ranar tashin alkiyama haka siffofi kala kala ga su nan da yawa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ba mu labari za su tashi ranar tashin alkiyama a wata kama mara kyau yadda da ka gan shi ka gane mai aiki iri kaza ne to ƴan uwa daga cikin wanda za su tashi a cikin kama mara kyau a ranar tashin alkiyama akwai mai cin riba wace siffa zai tashi a cikin ta shine yana malangar yana faduwa yana tashi yana faduwa yana tashi malaman tafsiri suna kafa hujja da wannan ayar wajen yiwuwar aljani ya shiga jikin mutum ko ya shafe shi aljani na iya shiga jikin mutum ya shafi mutum har ya haifa hauka kamar yadda Allah subhanahu wataala ya tabbatar da me hakan a cikin littafinsa mai tsarki a yadda zai tashi yadda mai cin riba zai tashi zai tashi ne kamar wanda shaidan ya buge shi sakamakon shafa to ashe kaga shaidan yana me yana shafar mutum kenan ina fata an fahimta yan uwa Allah madaukakin sarki yace zalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlul riba abin da ya jawo musu haka kuwa saboda sun kasance a rayuwarsu ta duniya suna cewa innamal bai'u ai kadai ciniki siye da siyarwa mithlul riba daidai suke da riba babu bambanci yadda ciniki yake haka riba take me suke nufi da wannan ai ciniki kuka yi da mutum ya baka kaza ka bashi kaza ka ƙara masa wani abu to menene a ciki yadda ake zuwa ai ciniki in bada kuɗi a bani haja to wannan ai shi ma mai riba yarjejeniya suka ya bada kuɗi aka ƙara masa wani abu kuma yarda me bambanci a ganin su kenan saboda haka kasu kiyasan fasidan sai suka yi wani mugun kiyasi bataccen kiyasi suka gwada hankalinsu da kuma nassi wanda ka'ida duk inda nassi ya zo ba a me ba a kiyasin nassi ina fata an fahimta ai malamai suna cewa lal qiyasa ma'an nas babu kiyasi tare da nassi duk inda nassi na alqur'ani ya zo ko hadisi to ba a yin kiyasin sa da wani abu kaga wannan kiyasin nasu sai ya dace da irin kiyasin da shedan yayi lokacin da Allah madaukakin sarki ya kore shi daga aljanna ya kore shi daga cikin mala'iku ya tsine masa albarka sai ce mai ana khairun minhu khalaqatani min nari wa khalaqatahu min tinin sai ce ai shi ya fa annabi adam falala shi shedan kenan me dalili saboda shi shedan an halicce shi daga wuta shi kuma annabi adam daga me aka halicce shi daga yambu kun ga kiyasi ina ba ta an fahimta kiyasi yayi shi yana gani ai wuta sinadarin wuta kamar yafi me yafi tabo daraja shi a ganin sa irin nasa tunanin da kiyashinsa saboda haka kiyasin da ya yi sai ya ci karo da nasi shi ne a abin da Allah subhanahu wata'ala ya na fifita shi akan annabi adam to malamai suka ce duk inda duk inda nasi yake ba yin kiyasi a kansa saboda haka waɗannan mutane sai suka yi kiyasi suka ce ai zalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba sai Allah madaukakin sarki ya ce wa ahallallahu al-bay'a wa ahallallahu al-bay'a Allah maɗaukakin sarki ai shi ne da kansa ya halatta mai kasuwanci amma kuma harrama mai riba ya haramta riba ba shi kenan zance ya kare ba abin da ya fifita riba abin da ya fifita ciniki akan riba shine mai Allah subhanahu wata'ala ya zaɓi ciniki ya mai da shi halak ya kuma ware riba ya mai da ita haram ba shi kenan ba shi kenan kawai Allah maɗaukakin sarki ya halatta kasuwanci ya haramta riba wannan shine abin da ya mai da riba haramun ya mai da ciniki mai halal sai Allah madaukakin sarki ce faman ja'ahu mau'izatun min rabbih wanda duk wa'azi ya zo masa daga ubangijinsa ya ga abin da yake yi na riba ya daina yi fantaha ya hani daga cin riba ya daina mu'amala da riba sai Allah madaukakin sarki ce to falahu ma salafa abin da ya wuce na mu'amalarsa da riba dukiyar da ya samu a baya a da duk ta zama tasa ‘yan uwa ana fata an fahimta lokacin da wannan ayar ta sauka duk wanda ya wata mu'amala ta riba a baya to duk abin da ya samu na dukiyar a baya ta zama tasa abin nufi idan mutum ya yi mu'amala ya cakuɗa kuɗin halakɗinsa da kuɗin riba to amma bai san haramcin ba sai yanzu haramcin ya sauka to waccan dukiyar da ta wuce Allah maɗaukakin sarki ya halatta masa ita zai iya ci amma misali a ce dukiyar kuma da take hannunsa akwai wacce kuma a lokacin da aya ta sauka akwai mu'amala ta riba a cikinta har da ita a cikin halak ɗin ko kuma ita halak ɗin ba zai shiga cikinta ba an fahimta yan uwa yanzu misali a lokacin da ayar ta sauka ai akwai dukiyar da an gama mu'amalar da ita kuɗin ya riga ya shigo ko akwai wacce kuma a yanzu mu'amalar yanzu aka kullata ma'ana akwai dukiyar mutane a hannun shi wanda yake bada ribar ko kuma wanda ake bawa ya bada bashi za a zama masa da kuɗi kafin a dawo masa da kuɗin sai ayat ta sauka to kaga irin wannan banda ita ita irin wannan sai an sauke ta ba za a karɓi ribar ba ina fata an fahimta kamar yadda hadisi ya tabbata annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi a hajjin ban kwana yake cewa dukkanin wata riba irin ribar jahiliya annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi yace na sauke ta na take ta na hana ta yace kuma wa awwalu riban adau riba al-abbas ibn abd al-muttalib farkon ribar da nake fara saukewa nake haramta ta ita ce ribar baffa na abbas dan abd al-muttalib dan abbas yana ɗaya daga cikin mutumin da yake bada kuɗi a matsayin bashi idan an tashi da masa da shi a bashi riba to da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tashi haramta riba sai ya fara daga gida sai ta ribar da Abbas yake bayarwa duk wanda ya karɓi kuɗin Abbas ya dawo masa da iya adadin kuɗin da ya karɓa abin da ya ɗori na riba wannan babu shi ina fata an fahimta ƴan uwa saboda haka sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fara abin daga gida eh wannan shine dama abin da ya kamata duk abin da za a yi idan kana so a fahimce ka to ka fara shi daga kanka ka fara shi daga kanka da wanda suke kusa da kai to mutane za su fiye fahimtarsa shi sa al-khalifatul rashid umar ibn al-khattab radiyallahu anhu sayyidina umar ya kasance duk lokacin da ya sa wata doka lokacin mulkinsa lokacin khalifancinsa wanda yake fara tarawa shine iyalansa sai ya fara tara iyalansa da 'ya'yansa da matansa da sauran dinda kusa da shi sai ce to na sa doka iri kaza abin da yasa na gaya muku saboda yanzu ido gaba daya da kanku yanzu ku ake kallo ku aka sa wa ido irin sa idan da tsuntsu yake wa nama idan ya hango shi idan kun yi za a ce to gashi na an fara kare doka daga gida yace saboda haka wallahi duk wanda ya zakkewa dokan nan da na sa idan na tashi masa hukunci ninki bi zan masa ina ba ta an fahimta to wallahi duk wanda ya kare dokar da na sa ninki bi zan masa to sai kaga na kusa da sayyidina Umar ƴaƴansa da matansa da na kusa da shi duka sai ga sun kiyaye doka sai ga doka ta yi aikin ta amma ya kasance idan aka sa doka na kusa da wanda ya sa doka su suke fara karya ta ta ina doka za ta yi ba za ta yi abin da ya kamata ba shi sa an ka kalli babban ɗaya daga cikin abin da ya kashe ƙasar mu Najeriya kenan alfarma da rashin aiki da doka alfarma alfarma shi wanda ya sa dokan ga abin da ya kamata a yi a cikin dokar da aka sa to amma ta ƙarƙashinsa kuma za a turo wani wanda bai cancanta ba a ce a bashi makami iri kaza kai a matsayinka na ƙasa wanda aka yi ma ɗaukaka aka ɗora kuma umarni ya zo maka daga sama cewa a ba wani aiki iri kaza ka isa ka hana shi baka isa ba sai ka aiki sai ka ci aikin ka to sai abubuwa suka lalace gaba ɗaya harkar ilimi ta lalace gaba ɗaya harkar ma'aikatan gwamnati duka yadda aikin gwamnati yake a da yanzu abin ya lalace za ka je ma'aikata ka samu ma'aikacin da yake aiki a inda aka dora shi bai san aikin ba kwata-kwata za ka je ka samu malamin makarantar sakandare malamin makarantar sakandare an ba shi ya koyar da bangaren sciences ko bangaren turanci amma bai iya turanci ba amma malamin turanci ne kuma wallahi kuwa me yake ja wannan saboda yana da wata doguwar kafa da idan ya mika ta dole sai an ɗauke shi aiki a wajen dole ko ana so ko ba a so saboda haka ba a so za a karɓi ofa za a karɓi ofa a bashi a kai shi kuma dole sai an samu masa wajen aiki sai a kai shi makaranta idan an kai shi makaranta sai ya kasance shi headmaster ko principal din da yake makarantar ba bai da dole sai ya karɓe shi idan ya karɓe shi ya zai dole ya bashi aji to ajin da za a kai shi ya koyar bai san abin da zai koyar da su ba akwai wanda ba za a ɗauke su aikin koyar yan uwa wallahi sai sun je sun ɗauko hayar wani malamin ya zai ya rinka koyar da yaransa abin da topic ɗin da aka ba su shi aka ɗauka shi za a ba albashin amma zai je ɗauko hayar wani sai a cikin albashin na sai ya ɗauki ɗan wani abu sai ya rinka bashi duk wata to dan Allah ina kake tsammani ilimin yaran mu zai kai shi yasa sai ka sami yaro fa yanzu ya gaba secondary school yayi aji daya har aji shida na primary yayi aji daya har aji shida na senior secondary school junior da senior duka ya gaba amma wallahi jimla mai kyau guda ɗaya ta turanci ba zai iya haɗa maka ba jimla guda ɗaya mai kyau ta turanci ka ce rubuta maka ba zai iya ba ɗan aji shida me ya ja wannan shine alfarma alfarma da rashin ɗora komai a gurbin da ya dace Allah maɗaukakin sarki ya shirye da mu Allah maɗaukakin sarki ya ce faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha yahanu falahu ma salafa to abin da ya rage nasa ne abin da ya ta'ammali da shi a datan nasa ne ba za a ce ɗauka ya mai da shi ba wannan akwai wahala a ciki wa amruhu ila Allah amma al'amarinsa yana ga Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki zai masa hisabi idan ya koma zuwa gare shi gwargwadon abin da ya aikata wa man ada sai Allah madaukakin sarki ce amma wanda ya koma ya ci gaba da ta'ammali da riba ya ci gaba da cin dukiyar riba fa ulaika ashabun nari irin waɗannan yan wuta ne hum fiha khaliduna kuma za su dawoma a cikinta me ake nufi da hum fiha khaliduna shine malamai suka ce a za su shiga cikin wuta su dade a cikin wuta ma'ana qawlul mukufi ake nufi dadewa a cikin wuta ba wai dawoma a cikin ta malamai suka ce duk inda kaji an ce khalidina fiha a cikin alqur'ani matukar bai zo da lafazin abadan ba to ba zama ake nufi har abada ba ba zama ake nufi har abada ba ana nufin zai shiga cikin wutar jahannama ya dade a cikinta amma in dai akwai ragowar imani akwai a kalmar shahada wanzajjiya a kirjin mutum to baya dawoma a cikin wutar jahannama haka hadisi ya tabbata saboda haka koda da aka ce khalidina fiya za su dawoma a cikinta abinda ake nufi abinda ake nufi tsulul mukufi za su dade a cikinta za su zauna a cikinta su dade shine abinda Allah madaukakin sarki yake nufi fa ulaika ashabun nari hum fiha khaliduna sai Allah subhanahu wata'ala sai ya mahaqullahu riba Allah madaukakin sarki yana tafiyar da albarkar riba shine ya mahaqullahu riba ay yuzhibu barakatahu Allah yana tafiyar da albarkar riba wa yurbi sadaqat amma kuma yana ƙara albarkar da ke cikin sadaka yana yauƙaƙa sadaka yana ƙara sadaka malamai suka ce abinda ake nufi da Allah madaukakin sarki yana tafiyar da albarkar riba ta hanya ta ɗaya daga cikin hanyoyi guda biyu ko dai Allah maɗaukakin sarki ya turo wa dukiyar a wani bala'i ko wata masifa akan dukiyar ta lalace ko Allah ya sanya dukiyar ta ƙone da gobara ko kwastam su kama ko ya ɗora wa ma'abocin dukiyar rashin lafiyar da dukiyar za ta ci cin dukiyar har sai ta ƙare ko a ɗora wani nasa rashin lafiyar da zai ta asarar dukiyar ko kuma zai ta bayar da dukiyar yana ciyar da ita har sai dukiyar ta kare ga dukiyar da yawa ya tara amma sai Allah madaukakin sarki ya turo masa wata da dukiyar za ta lalace gaba daya duk abin da yake tsammani zai da dukiyar Allah madaukakin sarki ba zai bashi dama ba me dalili saboda dukiya ce da Allah ya ɗebe albarkarta wasu malaman suka ce ko kuma abin da ake nufi da mahaqullahu riba shine Allah madaukakin sarki ma'ana lalacewa ce ma'anawiya lalacewa ce ma'anawi ma'ana ya kasance ga dukiyar mutum ya tara amma kuma shi kansa ba zai iya amfanuwa da ita bare waninsa ga dukiyar iya dukiya amma ya ki ci ‘ya'yansa ba su ci ba matansa ba su ci ba duk wannan kusa da shi ba su ci ba shi kansa bai sa riga mai kyau ba bai hau abin hawa mai kyau ba bai sai gida mai kyau ba duk abin da ake da dukiya a jira ɗinta shi bai yi ba ga kuma dukiya ya tara da yawa ‘ya'yansa da matansa duk ba su ci ba yana da dukiya da yawa amma iyalansa ma fata suke mutu don su samu don su samu su ci e irin wanda ake cewa Allah ya kargiwa to irin su ne to kaga dukiyar amma Allah ya cire albarkar dukiyar ba a sadaka da ita ba a kyauta ba a ci da Allah mai amfani dukiya kai baka ci ba kai baka yi sadaka ba kai baka kyauta ba zakkar nan ta wajibi duk mutum baya yi ba ta da amfani to Allah madaukakin sarki ya zara albarkar dukiyar kenan shine mahaqullahu riba Allah madaukakin sarki yana tafiyar da albarkar riba wa yurbi sadaqat yana kuma ƙara sadaka ita kuma sadaka dan uwa duk lokacin da ka yi ta Allah madaukakin sarki ƙara ta yake yi wani hadisi mai ban sha'awa a cikin sahih muslim ya tabbata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce duk lokacin da bawa yayi sadaka ko da dabino ne guda ɗaya ko dabino guda biyu annabi ya ce Allah maɗaukakin sarki zai karɓi sadakan nan da hannunsa na dama sannan ya ci gaba da renan sadakan nan ya ci gaba da renan sadakan nan sai ta kai kwatankwacin dutsen uhudu yan uwa an fahimta kamar dabino dabino guda ɗaya da zaka ciyar ka ba da shi ƙarshe idan ka ji lahira sai ga ya zama dutsen uhudu wancan dabinon naka to haka Allah maɗaukakin sarki yake sanya sadaka albarka akwai albarka a cikin sadaka babu kuma yan uwa abin da yake sa ita dukiya ta karu ta yawa wato in kana so dukiya ka ta karu dan uwa wallahi ke sadaka duk mai wayo idan yana so Allah ya ƙara bashi bayarwa yake yi shi sa annabi ya ce ayi ma naqasa malun min sadaka dukiya ba ta taba tawaya ko ta ragu dan an bada ita sadaka babu wa ma anfaqatum min shay'in fa huwa yukhlifuhu haka Allah maɗaukakin sarki ce wa ma anfaqatum min shay'in ba za ku ciyar da wani abu komai kankantar sa fa huwa yukhlifu fa ce sai Allah maɗaukakin sarki ya mai muku gurbin sa to ɗan uwa duk wanda yake da dabara da wayo idan yana so dukiyarsa ta karu idan kuɗin ka kaɗan ne kana so su karu rinka sadaka samu wani mabukacin ka rinka taimaka masa samu wani wanda ba shi da shi musamman wanda yake cikin tsananin sadaka don ka san ita kanta sadaka wato lada-lada ne martaba-martaba ce ka ba da sadaka ga wanda yake kusa da kai ya fi lada sama da ka ba wanda yake nesa da kai ka ba wa sadaka wanda yake tsananin bukata ya fi lada sama da ka ba da sadaka ga wanda bukatarsa sai sa sai sa ce ɗan uwa na fata an fahimta to kaga sai ka duba idan ka fara samun kuɗi ka kalli idan mai iyali ne ka kalli matarka ka kalli yayanka ka kalli iyayenka ka kalli yan uwanka yayyanka kannan ka kannan babanka kannan babanka duka kalle su ya kamata ka fara da su sannan sai ka fito wajen akwai bukata su ma shi ma sai a bashi sannan su kansu ka kalli wanda ya fi wani bukata wanda yake cikin tsananin bukata ka dauka ka bashi haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ta khairu sadaqat juhdul muqil fabda biman ta'ul mafi alkhairin sadaka shine kana da ɗan kaɗan ka ɗauka ka bayar ba mai yawa ba in kana da mai yawa dama ai akwai tsammani zaka iya bayarwa ko amma kai ma kana da bukata amma sai ka ɗauka ka bayar sai annabi ya ce fabda biman ta'ul amma ka fara da wanda kake ɗaukan nauyi wanda nauyin sa yana kanka ka fara da su wannan sadakar tafi yan uwa to haka Allah madaukakin sarki yake ƙara sadaka duk lokacin da mutum yayi ta sai Allah madaukakin sarki ce inna Allah la yuhibbu inna Allah la yuhibbu kullu kafarin afimin lalle Allah madaukakin sarki baya son wanda duk yake mai yawan kafirci kuma mai sabo sai Allah madaukakin sarki ce innal ladhina amanu lalle waɗanda suka yi imani wa amilus salihati suka aikata ayyuka nagari wa aqamus salata suka tsaida sallah da rukunanta da sharadanta suka kiyaye komai nata wa atawuz zakata sannan suka bada zakka sai Allah ya ce lahum ajaruhum inda rabbihim suna da wani katafaren ladansu da Allah ya basu daga gare shi sannan wala khawfun alaihim ba su da tsoro cikin abin da za su je su tarar a lahira wala hum yahzanuna ba kuma za su yi bakin ciki su dama ba cikin abin da suka bari a duniya duk Allah ya lamunce musu dama abin da mutum yake jin tsoro ai guda biyu ne ko dai abin da ka bari ko abin da ka je ka tarar abin da ka bari ya'ya da mata da yan uwa baka san halin da ya sa shiga ba to Allah madaukakin sarki ya ce walahum yahzanuna ba za su bakin ciki ba akan abin da suka bari Allah madaukakin sarki zai kula musu da shi sannan la khawfun alaihim babu tsoro a tattare da su cikin abin da su je sirra a lahira to su ne waɗanda suka irin wannan aiki sai Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani ittaqullaha ku kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki wazaru ma baqiya minar riba sannan ku kyale ku bar abin da ya yi saura daga cikin dukiyar riba kada ku ci abin da ya yi saura ɗin nan daga jin wannan ayar da Allah ya saukar na cewa idan kana ta'ammali da riba yanzu ka kaddara kana bin wani bashi ka ɗora mai kuɗi ko kuma kai an baka wasu kuɗi na riba daga jin wannan ayar to wazaru ma baqiya min riba sauran abin da ya rage na riban nan ka bashi kada ka karba kada ka ba da riba kai ba kada ka karba sai Allah ya ce in kuntum mu'minina amma an kasance masu imani sharadin bin wannan umarni na Allah subhanahu wataala shine idan kun yi imani kaga sai kasance idan mutum bai imani ba fa sai zai karbi wancan abin na riba Allah ya kiyaye ma'ana duk wanda kaga yana ta'ammali da riba to imaninsa akwai koshin mark a kansa haka Allah madaukakin sarki ya tabbatar in kuntum me mu'minina sai Allah ya ce fa lam taf'alu wannan jan kunne ne idan kuma kuka aikata kuka dage kuka cije sai kun je kun yi ta'ammali da riba sai ka ba da riba ko kuma sai ka karbi riba to fa'zanu bi harbin min Allah wa rasuli sai Allah madaukakin sarki ce to yana faɗa kashe ku mutum ya je ya shirya ya kimtsa za su kafta yaƙi da shi da Allah da manzansa eh wanda za su yaƙe shi shine Allah subhanahu wataala da manzansa wasu malamai suka ce sai ranar tashin alkiyama ya lokacin da kowa ya tashi tsirara kufatan uratan gurla sai a lokacin lokacin kowa ta kansa yake nafsi nafsi a lokacin za a ce maka to ka zo ka kafta da Allah da manzansa a lokacin ma addu'ar annabawa da manzanni shine Allahumma sallim Allah ka amintar da mu annabawa da manzanni addu'ar shine Allahumma sallim kai din na dan takurkuri baka kai ba ballantana ka kawo tsirara haihuwar mahaifiyarka komai naka ya koma yadda yake a lokacin za a ce ka koma gefe kai kadai ga Allah madaukakin sarki ga manzon Allah ga manzanninsa ga mu'minai insha Allah ta'ala ga mala'ikun Allah duka wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu a lokacin za a ce to ka fito a kwafsa ina mutum zai sa kansa kuma fa wannan abin da wannan abin da muke faɗa sai fa ya faru ba labari bane sai ya faru shine fa'adhanu bi harbin min Allah wa rasuli shine wani malami yake cewa duk cikin duk cikin laifuffuka gaba ɗaya babu wani laifi da Allah madaukakin sarki sai za su yaƙi da ma'abocinsa sai laifi guda biyu yaƙi shine fito na fito da waliyan Allah da kuma cin riba man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi wanda duk ya fito na fito da waliyan Allah su waye manya-manyan waliyan Allah su ne annabawa da manzanni ba haka ba ne? haka ne annabawa da manzanni da mabiyansu to duk wanda yake gaba da fito na fito da annabawa da manzanni da sahabbai da manyan bayan Allah maɗaukakin sarki yardaddin Allah maɗaukakin sarki Allah ya ce to wannan su ma Allah maɗaukakin sarki ya faɗa kashe shi da yaƙi sai mutum na biyu shine cin riba saboda mu wani riba dukkanin kutubus samawiya duk littattafan sammai da aka saukar babu littafin da bai haramta riba ba babu wani addini a cikin addinonin sama da ya taɓa cewa riba halakta a tita babu saboda munin riba fazanu bi harbin min Allah wa rasuli sai Allah madaukakin sarki ya ce fa in tubtum amma idan kuka tuba e mulatafa kenan e tausasawa daga Allah madaukakin sarki Allah ya ce kada ka ɗeba tsammani ko da kana ta'ammali da riba din fa in tubtum idan ka tuba ka daina ka zubar da makamanka kai niyyar bin Allah madaukakin sarki ya ce to falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamuna to dukiyoyinku uwar kuɗinku naku ne za ku riƙe kayanku la tazlimuna ku ba za ku yi zalunci ba ta hanyar ƙara muku abin da kuka ƙara na riban nan sannan wala tuzlamuna kuma ba za a zalunce ku ba ta hanyar a ce uwar kuɗin naku ku barsa ɗan uwa an fahimta idan mutum ya bada kuɗi na riba sai ya tuba to sai Allah madaukakin sarki ce yanzu na baka bashi ko kuma mutane guda biyu sun yi ta'ammali da bashi ya bashi bashi idan ya bashi ya bashi naira dubu ɗaya zai da masa da dubu ɗaya ɗari biyu to daga lokacin da ya zo wa'azi sai Allah maɗaukakin sarki ce fala kuma ru'usi amwalikum kan dukiyar uwar kuɗin shi ne na kuma ana dubu ɗaya nan da ka bashi a matsayin bashi shi zai dawo maka da shi waccan ɗari biyun ba zai baka ita ba tun da ka zalunce shi waccan dubu ɗayan zai dawo maka da kayanka tun da kai ma kuɗinka ne ba za a ce me ba ka tare da ita ina fata an fahimta kai ba a zalunce ka ba shi ma ba a zalunce shi ba shine fa in tubtum falakum ru'us amwalikum la tadlimuna wa la tulamuna ɗan uwa wannan gabar Sheikh Muhammad Salih Al-Utsaimin yayi dogon bayani ya tattauna wata matsala mai matukar muhimmanci wadda mun shiga cikin ta sosai da sosai hatta wasu daga cikin malamai suna fatawa da ita shine yace idan kai ta'ammali da banki akwai kuɗin ruwa da banki suke ɗorawa akan kuɗin da ka ajiye haka ne idan kana da account saving idan kana da saving account suna ɗaukan maka kuɗi ko ba sa ɗaukan maka suna ɗaukan maka amma ko ka sani ko baka sani ba suna ƙara suna ƙara maka kuɗin ruwa haka ne ai na san da wahala ka samu wanda ba shi da account anan akwai kuɗin da suke ƙara maka to akwai irin account ɗin da suke ce masa ma fixed deposit account shi fixed deposit account ko za ka samu miliyon kuɗi ka ajiye su ba za ka taɓa su ba sai adadin wani abu wani duration na lokaci za a ɗauka misali a ce shekara biyu ka aje naira miliyan ɗari to wannan naira miliyan ɗari ɗin a shekara biyu ko shekara uku sai ka ta dawo naira miliyan ɗari da ishirin ko da hamsin ka samu naira miliyan miliyan talatin ko naira miliyan ishirin a sama akwai wanda wallahi ina gama yan uwa musulmi ne musulmi ne daga cikin masu kuɗi abinda suke kenan kawai mutum zai ɗauki maƙudan kuɗi ya kai banki ya tashi a fixed deposit account ko ya bar shi ya manta da shi shekara goma in ya ɗauko kuɗin ne sai ga naira miliyan ɗari ce ta zama naira miliyan ɗari biyu shi kenan sai je bishashi sa da shi musulmi ne kuma to idan ya kasance an baka kuɗin ruwa ka tabbatar wannan kuɗin ruwa kuɗin ruwa ne kuɗin da ka sa a cikin bankin ka shine naira dubu ɗari sai ka sun zama naira dubu ɗari da goma to wasu daga cikin malamai suna bada fatawa akan cewa lalle kada ka bar naira dubu ɗari da goma nan ka karɓo gaba ɗaya sai ka zo ka sadaka da su ai an san wannan fatawar ko kusan kowa ya santa aka ce idan ka samu kuɗin ruwa a banki sai wani ya tambaya to aka rama kallawo ni an ɗora min kuɗin ruwa a kuɗina na banki ya zan yi kenan sai a ce masa to ai yanzu in ka bar shi za su yi amfani da shi ta hanyar da bata dace ba za a yi kaza za a yi kaza a yi ta kawo wasu ƙauli da ba'adi sai a ce maka ka karɓa ka je ka yi wasu abubuwa na taimakon al'umma da su to shine a Sheikh Salih bin Uthaymeen yake cewa wancan wannan fatura da aka bayar ta ci karo da wannan ayar abinda Allah madaukakin sarki ya ce fa in tubtum falakum me ru'usi amwalikum in dai kun tuba abinda yake naku shine uwar dukiyar ku uwar kudin ku ko sisi ya karu kada ka karba ko sisi ya karu idan ka karba a ciki to ka ci karo da wannan ayar wani sai to in aka bar shi za su amfani da shi wajen gina coci da sauransu to naka ne yanzu cocin da suke zuwa su gina fa da kuɗin ka suke yi wannan ma kuɗin ba naka bane asalatin ba kuɗin ka bane idan da kuɗin ka ne sai ka ce idan ka bar musu za su yi wani aikin da shi to ba naka bane ba su shiga cikin mallakin ka ba me mallakin ka a ciki fala kuma ru'usu amwalikum uwar kuɗin da ka ajiye naira dubu ɗarin ka shine naka wannan naira dubu goma ba naka bane ba naka bane ballanta naka je ka karɓo ka ce za ka yi sadaka da su kuma yan uwa ku duba da wahala kuɗi su tare da yawa irin wannan kaje ka sa naira miliyan ɗaya sai ka ka samu naira dubu ɗari biyu ko dubu ɗari uku a matsayin me a matsayin interest a matsayin ah, riba kuɗin ruwa da wahala ka iya ɗaukar dubu ɗari biyar nan gaba ɗaya kai sadaka da su baka taɓa ba ba haka bane yan uwa to ba ko silai biyar ka taɓa fa ko silai biyar ka taɓa ka tsokano faɗa da Allah fa wallahi ka shiga ciki to ya kenan ka gwanda ka bashi yan uwa haka ne ko ba haka bane shine abin da yake faruwa ni kaina na sha jin wannan fatoyin sosai da sosai cewa ai idan kana da kuɗi a cikin banki riba ta shiga ciki ka je ka karɓo kawai idan baka karɓo ba za a ban musu ne su wani aikin da shi da sauransu to ai dan ba naka bane me sai ka je ka karɓo ka ban musu ka ban musu kuɗin da yake naka ne ka karɓa ko shakka babu ni dai zuciyata ta fi nutsuwa da wannan fatawar ta Usaimin zuciyata ta fi nutsuwa da shi duk abin da yake na riba ne yan uwa ka ban musu duk abin da aka ce zaka faɗa da Allah wallahi ba karamin abu bane ka bar shi kawai shi yafi ba sadaka bace dauki kudin ka na halaka je kai sadaka da shi wancan ka bar musu je su yi abin da ya da shi ba shikenan ba shikenan addinin ka ya tsira shine abin da ya kamata Allah madaukakin sarki ya samu dace Allah madaukakin sarki ya ce wa in kana zu usratin fa nadhiratun ila maisara idan wanda kake bi bashin da zai ƙara maka kuɗin ruwa yanzu an fara an fasa karɓa kuɗin ruwan to amma bashin ma yana cikin kunci da matsi da takura ba zai iya biyan ka akan lokaci ba sai Allah madaukakin sarki ce fa nadhiratun ila maisara a dan masa daku a dan masa jira ila maisara zuwa lokacin da zai samu yalwa lokacin da zai samu ya biya ka wa an tasaddaqu khairul lakum sai Allah madaukakin sarki ce da ma za ku yi sadaka an ka kalli bakiri ne ba zai iya biya ba ka ce masa je kana yafe maka wannan kuɗin da nake bin ka na yafe maka bana abin nan ɗinka Allah maɗaukakin sarki ce idan za ku yaka khairul lakum shi yafi muku alkhairi amma fa in kuntum ta'lamuna idan kun sani to wannan shine karshen ayoyin da malai ya kawo wanda suke bayani game da riba haka ne ko yawwa malai ya ce ammal ahadithu amma hadisai da suke bayani game da riba fa kathiratun suna da yawa kwarai da gaske fi sahihi mashhura yace suna da yawa a cikin bukhari haka nan hadisai ne mashurai kusan malamai sun san su min ha daga cikinsu hadithu abi hurairata as-sabiqu fil babi qablahu akwai hadisin abi huraira Allah ya kara masa yarda wanda yazo a babin da yake kafin wannan shine hadisin da muka gabatar wancan sati ijtanibu sab'al mubiqati ko ku nisanci abubuwa guda bakwai masu halakarwa daga cikin su akwai me wa akalin riba ko da cin dukiyar riba to shine hadisin da malai yake ishara zuwa gare shi ni ma zan kara mana da wani hadisi da muka baro shi a can baya a cikin babu taharimul kadhib ne ina ji babu taharimul kadhibi babin da yake bayani game da haramcin ƙarya za ku iya tuna hadisin samura ibn jundub wanda annabi yake ba mu labarin wani mafarki da yayi ko yana kwance mala'iku guda biyu su zo sun dauke suka yi tafiya da shi wanda suna cikin tafiya suka ga wani mutum a cikin a cikin wani ruwa idan ya iyo ya zo bakin ruwan kamar zai fito sai wani mutum ya sami mai katon dutse ya yi bai ya mai da shi ai kun tuna hadisin ko haka nan ya ga wani mutum a wani mutum yana kansa shi kuma ya samu wasu wata kugiya ya sa kugiyar a cikin bakin sa yi mai ya farka bakin sa ko kun tuna hadisin ko to a ciki akwai gabar da yake cewa har ya zo zuwa ga wani waje mutum yana cikin ruwa shi ma sai ya iyo ya iyo ya zo bakin kogi idan ya zo sai ya buɗe bakin sa sai ya buɗe bakin sa sai ya ɗauki katon dutse sai ya jefa masa a cikin bakin nasa sai ya kasa sai ya koma cikin ruwan sai ya ƙara iyo ya dawo sai ya ƙara buɗe bakinsa sai ya ƙara samun ƙaton dutse sai ya jefa a cikin bakin nasa to daga ƙarshe da annabi yana bayanin kowanne abin da ake masa wannan shi wannan wanda ake masa wannan nau'in azaba sai annabi ya ce mai cin riba kenan eh mai cin riba kenan idan ya shiga kabari a nau'in azaba da za a masa kenan za a samu ƙaton dutse ƙatoton dutse a ta afka masa a cikin bakinsa Allah ya kiyaye mu mala yace wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu an karbo daga sahabi abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yarda ana kama dari ne a garin ku ana ana iska qala yace la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yarda yake cewa manzon Allah tsira da amincin Allah ya kara tabbata a gare shi ya tsinewa akilar riba mai cin riba wa mukilahu da kuma wanda ya bada ribar rawahu muslim wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi zada tirmizi wa ghairuhu imamu tirmizi ya kara a cikin tasa riwayar da waninsa daga cikin malaman hadisi ya ce wa shahidaihi da masu shaida guda biyu akan riban su ma Allah ya tsine musu albarka wa katibahu da kuma mai rubutun riban wanda yake rubuta yarjejeniyar riba shi ma Allah ya tsine masa albarka kun ga mutum nawa aka tsinewa mutum nawa aka tsinewa yan uwa mutum biyar mutum biyar ko kun ga wanda ya bada ribar da wanda ya karba da masu shaida mutum nawa mutum biyu da kuma wanda ya yi mai ya yi rubutu duk Allah ya tsine musu albarka e kalmar akwai nauyi kwarai da gaske a ce Allah ya tsine mutum albarka wallahi ni dai ina jin nauyin kalma a baki na sosai a ce Allah subhanahu wataala da ya halicce ka wanda komai a hannunsa kake nema komai naka numfashinka shigar numfashinka da fitowarsa a hannun Allah madaukakin sarki yake a ce ya tsine masa albarka ko a ce ya tsine masa albarka ina mutum zai sa kansa to malamai suka ce idan kuka kalli da mai rubutu da masu shaida yawa su duk ɗan alakora ne maybe ko sisi ba samu a cikin makudin riban ba me yasa aka tsine musu albarka sun taimaka wajen me wajen tabbatuwar wajen mu'amalar ba shi sa aka tsine musu albarka taimakawa kai suka yi taimakawa kawai suka yi wajen ba da shaidar riba da wajen rubuta riba Allah ya tsine musu albarka to kaga an wanda zai taimaka a wajen cin riba a wajen rubuta riba ko kuma shaida akan riba an tsine masa albarka ya kuma kake gani wanda ya ci da kuma kake gani wanda ya karba to shi sa malamai suka ce duk aikin da yake Allah madaukakin sarki baya son saka daga taimaka a kansa duk aikin da yake saban Allah madaukakin sarki ne kada ka taimaka a kansa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan Allah madaukakin sarki ya samu dace ina gani kamata ya mu dakata saboda na ga hadari kada ruwa ya sauko ya tsare Allah ya sa mu dace mu ya hakuri mu dakata a saboda akwai akwai wanda suke daga nesa gaskiya akwai wanda suke daga nesa abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muke Allah madaukakin sarki ya fi mana a gurguje wannan tambaya ce ke cewa assalamu alaikum malam da fatan Allah ya ƙara lafiya amin malam tambaya ta shine to wannan menene daga hannu ne to daga hannu a kowace gaba ta sallah ita ce kaifiyatu sala kamar dagawa daga ruku'i da ta fita da ta menene sujjada ko daga wato dai ina ji dai ina fahimta kamar yana tambaya ne game da daga hannu a cikin sallah ko yawa daga hannu a cikin sallah ya tabbata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya daga hannu a cikin kusan kowace gaba daga cikin gabobin sallarsa kamar yadda wanda muka karanta littafin sifatu salatin nabi mun ja ka ko amma akwai guraren da daga hannun sunnantuwarsa tafi karfafa shine na farko takbiratul ihram na biyu tafiya ruku'u na uku dagowa daga ruku'u na hudu shine dagowa daga sujjada to waɗannan shine sunnantuwa su yafi karfafuwa sama da sauran amma ya tabbata dagowa daga sujjada tashi daga sujjada yin wata sujjada duk annabi ya daga hannu a wajen hadisi sun tabbata akan haka a sheikh muhammad nasiruddin albani ya kawo su amma waɗannan ba su ne rukunan sallah ba eh ba su ne kuran sallah ba kuran sallah daban suke Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammad a gurguje kafin bi addu'a akwai sanarwa ta karatu littafi da zamu fara insha Allah ta'ala ranar litinin a littafin da zamu karanta shine littafin al-kaba'ir littafin al-kaba'ir na Imam Az-Zahabi na imam zahabi wanda zai fanshe shi sai sai sai na imam zahabi ba nan masallacin zamu karatu ba masallacin su malam umar majalisin yan dillalai kenan to in Allah ta'ala ya tun za a yi karatu insha Allah ta'ala ranar litinin mai zuwa zamu fara na magarba zuwa isha magarba zuwa isha insha Allah ta'ala Allah ya samu dace wassalamu alaikum warahmatullahi